Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Kuma ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan hili na amsocin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara. Mu shiryawa da gabatarwa don wanku da bin Abdullah. Allah mana mawafaka. Kamar dai insha Allah wanda aka saba na kira a lambobi da aka saba kenan lamba ta farko da ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu tis'in da shidda tis'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kinan 96 99 01 62 sai lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 muna fata Allah ya barka cikin abin da ya saura na lokaci din da kaga kaman kai tsaye ne insha Allah ganin hanyar ce aka tsare kuma muka kewaye wani wuri muka matse muka mallake ya Allah san zaka iso kurin a kenan wannan su ne lambobin da za a kira kansa insha Allah kuma kullum ana ƙara bayani dai wanda zai kira ya ƙoƙarin kau da radiyo daga inda yake kira ko barin inda yake da radiyo assalamu alaikum la alahu alhamdulillah
muna so a ba mu kai lailayin salat da su
to na ji sai assalamu alaikum alhamdulillah ta bismillah eh eh eh to muna wata fara dai bayani na abinda zai gyara abin rashin buɗe radio a lokacin gida assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
malam wai an zartar ya halitta
anniversary na na aihuwa eh to eh na aihuwa ba to na gani assalamu alaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
na'am
Muna da malam la alo alhamdulillah
kana da muna tambaya akan hukuncin wanda zai je ya tashi ma mutum kike ba tare da ya tambaya ba. Me hukuncin shi?
to Eh, salamu alaikum.
wa alaikum salam to shi abinda mm, eh. assalamu alaikum
Allah alaikum salam na'am kila ne kana so na ne ne son mishi ah
wani kila ne baya so na uban mijina ya ne son mishi To, weekend. Right. Assalamu alaikum. Eh. Ha? Eh,
tsarin kamar yaro mace yaro na mace.
eh. Tana gani. To. Kuma.
ba haka ta taba kayan da.
Ha?
Tana ba haka ta taba kayan da.
Eh. To. Shikenan. Assalamu alaikum. Na'am. Eh. To. Assalamu alaikum. assalamu alaikum
da ya alaikum assalam da an tashi lafiya kaya ba shi bane ba ba dutse bane ake assalamu alaikum ya wala ya wa alaikum salam da Allah ya an kare an tashi lafiya la ya alhamdulillah ya yi ba dai alhamdulillah da ya da da dama ne da shi zan kira ta amma dai ba okay assalamu alaikum na'am ha to bismillah Allah sana sani ha assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam malam muna na lafiya lau alhamdulillah
malam muna da tambaya to eh wajen sallah masu zaman tafiya biyu eh
wai ana an ka tsaya bakin sani ne ka tashi ya ya inganta ko kuma an kai mi
bakin sani ne to
eh
shikenan na in ji ka tashi daga eh nan ya inganta ko kuskure ne yake to na gane shikenan
dan jo an jima assalamu alaikum radio ka sha radio ko in cire ka ka sha radio an dan laha la la alhamdulillah
arama alhamdulillah wai ina tambaya ne kamar yanzu misali kudin da iyalan sai ya tashi cikin dare da su bilu da iyalan sa to na ji insha Allah bismillah to bismillah assalamu alaikum la la ya Allah. to bismillah
Wata mun mace haka cikin rashin sani tana jini. To kuma wajen sallolin wannan da ya bar ta tana iya ya tara masu ko kuma
yaya tana nafila sallah za a yi da jini ko ko an gane ba
ga wajen karshen jini kuma irin na in ya zo shi wajen jirgin na ruwan ruwan to a rashin sani ne kawai ta rika yin ta yi in ta yi wanka ya dawo to nan ba ta kula ta yi wanka ta sake wani wanka. Da kuma ya daga bayan sani ya zo shi kuma aka ce wai mutum ke yara masallolin da ya bari.
to Shi na- ne nake tambaya, mutum ya yara musamman kuma tambaya ta biyu. Wannan wannan kamar da aka dasa mishi sunan annabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam Wasu in aka kira ya Muhammad wasu an ce sallallahu alaihi wasallama kuma sunan haka ɗa ne na mutum ba annabin bane aka ambata.
Eh, na gane. To, ‘yan a haƙuri a karanta wannan abin da eh, cewa mai tambaya ta farko kan salatar tasbih fadalarta a takaice kenan ne fadalarta an san eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke ce ma ammin shi dan uwan baban shi Abbas ya amina zan maka wata kyauta zan maka wata baiwa abin da an kai Allah zai gafarta ma kurakuranka da manya da ƙanana tsahi da sabi dai jano ababen samun gafara ta Allah shi da anan sai ya koya min salatar tasbi mutum da dai kine mafadala ce ta neman gafara ce ta zunubai manya da ƙanana kuma a tuba a koma ga Allah gaba ɗaya shine fadalarta na ga kina alamar kin san siffarta sai alqunut wanda yake cewa su suna yi kai ne za ka yi to ganin karatun a cikin sallah ne don wannan yan ruwaya ce wadda imam ahmad ya rubuto haka imam tirmizi na sayi ibn maja duk sun zo da wannan ruwaya ta sa'ad ibn tariq al-ashja'i wanda yake cin baban shi ya babana kai dai kai sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kai bayan abubakar kai bayan umar kai bayan usman kai bayan ali duk wannan biyar kin wannan du- duniya dai babu wata shugabanni a duniya kaf kamar wa'annan ya ce wa'annan baba guda biyar kin wannan da manzon Allah da wannan khalifofi guda hudu afakanu yaqunutuna fil fajr baba suna alqunutu a sallar asuba yace ai bunayya mudasun ya dana bid'a ce sama abu ne kai wannan shine amsa ta wannan sahabi kan haka kenan ka ga ba kai ba tunda su sun yi kai dai kuma ma'ana an akwai tunda ba cikin sallah kana wani karatun kan sallah tunda cikin sallah ne kana iya karatu ko da fatiha kai ba laifi bane tunda ba karatu ake ba wallahi a'lam sai magana ta anniversar kenan biki da ake na cikon shekara wanda ake a barkance wannan koyi ne da mu ayan a cikin rayuwar musulmi suna hattara wajen koyi da abin da shahi kenan ahlul kitab kenan ba abu ne wani musulmi ba musulmi bai dace bai yi ta gaskiya magana iya cikin koyi na don daga iya yi to ya gani wacce wani wani bature ne na mulkin mallaka ko nan gari ke shi ma yake kwaikwayon shi bai cikin al'adun mu bai ciki balle magana kuma addinin mu sai wani iya jajen masu satar ice yan wa barawo barawo ne ko na ice ko mai kuma barawo mai daukan kama tan abu ya boye kayan shi kaza dauka ko zaman barawo shi ma yake kurin yanzu aka za a wa barawo na kudi shi ma ka zama kama kamu barawo na kayan mutane ka aje kayan ka zo dauki sai maganar sirikinta baya santa ya za ta yake haƙuri ki yi haƙuri haka Allah gama kai sake wani bai san ki tunda bai ce ma a sake ki in sa'a kenan yake bishi a hankali kimin hikima ta dan adam duk mutum yana son kyautatawa kuma za ta za ta za ta miki kokarin bakin kokarin ki kimin na kyautata bakin kokarin ki kake kula kake take da gashi dan adawar ki wai ta bala'i kai da shi kai manci kau da kanki ko kace ba ruwan ki da shi ko diyan ki a yi kokarin bakin kimin biyayya bakin kokarin ki kurin ki hakuri tunda ke da mijinki ba matsala to mijinki ko wannan juna ke da mijinki shi kuma wancan ki kurin ki hakuri da abin da Allah gama ki da shi kurin kai cikin Allah Allah kawo gyara tsakaninku sai magana mai magana wutsari na yara yan wa wutsari da ake magana na yara yan mata da maza inda ake da bambanci yara ƙanana wanda ba su fara shan nono ana ba su fara cin abinci ba yaran da bai fara cin abinci ba namiji da mace inda yake da bambanci shi idan idan mace ce ta yi wutsari a kaya dole sai an wanke ma'ana an zuba ruwa ya gudu amma idan namiji ne kurin aka zuba ruwa jagab a wurin ba sai an wanke ba shine bambanci amma duka idan suna cin abinci yaro na goye bishan nono in iya cin abinci ko ta tashi abinci duk anan wutsarin su da na uwayen su duk ne ba bambanci ko ne sai an wanke sai magana mai janaba ya taba kaya yan uwa ba ruwan don akwai masu ɗaukan hawa mutum yana da janaba ko wajen ɗauko ruwa wai a randa in tsoma hannun shi ko ya tsashe ruwa lalace wannan hira ce hira ce ba shari'a bace ba cewa mai janaba dan ya sa hannu a ruwan lalace sai dai in hannun shi akwai wata kazamta wadda ta kai ta bata ruwan amma mai janaba janaba wani abu ne ma'anawi ne kai ne ya shafa dan mai janaba ya kama kaya ko ya kama jikin mutum ko zuwa ta murje wani abu ba ruwan kayanka da wannan janaba inda yake da kazamta nan ne kurin zaka wanke kai kaddara misali hatta da kayan da kai jima'i misali ka samu saduwa da iyalanka kayan da suke cikin ka mutaka wani abu ya taba su ba wannan kayan ba ruwansu da janaba ga janaba kai ta shawa ba ya wanke su ba balle maka kayan ma da aka je da su in dai ba wani abu a cikin kasamta ba ruwan kayan ka da janaba janaba tana cikin mutum shine kudin zai wanke in kuma akwai wata kazamta a hannun shi ya taba sai a wanke daidai kazamtar ba ma kaya wankan janaba kurin wurin da in akwai kazamta bikin magana shine wurin da taba daidai nan kadai za a wanke a shar'ance ina fata an gane bayanin dan nan kwarai ana magana da yau kan abin wannan sai magana ta jingina an jingina al'adun haka ne mutum zai baka jingina ta gona kai ta nomawa a banza ya ka kare kuma ka ba kudin ka kuma ka bashi kayan shi wannan zalunci ne ko mutum ya baka jingina ta o gida ka sa gidan haya ko ka shiga gidan wahiya ka kudi ko tukon wani mahama usa kudin haya zai kai misali ya baka jika da di ya ba ya baka gidan jingina ka sa haya kana usa kudin haya iyawa a ci riba kuma ya bi kudin kuma a takaice jingina wani garanti ne na mutum zai baka kaya ne kuɗi kake bin shi ga kadarar shi da ka amsa in bai biya ka ba a sai da a biya ka ko ya biya ka ko a sai da kadara ko amsa kuɗi a biya ka shine kurin jingina amma irin da muke amsa jingina ta gona ko ta gida ko ta mota ko ta inji hawa ta shari'a ta malam bahaushe ko idan ka ba mutum jingina gari zaka an mutum baka jingina gari sai ka sa ka hanka ka je biki ka je suna ka je komai kare radda yazo in wuyan ya samu na gari wayan ka bashi ka biya shi ba kudin ka wannan zalunci ne ba a sawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ga jingina abinda yake misali mai rayuwa kamar misali dabba wadda tana cin abinci ka amsa ka rike ta mutum ya kana bashi bashi to manzo Allah ya ce zaka iya hawanta in abin hawa ne zaka hawo dalilin ka bata abinci da ruwa in dabba ce mai nono zaka sha nononta ko take wajenka dan ka bata abinci da ruwa ka sha nononta kan a biya ka amma abin da bai ci bai sha gida ko mota ko ko gona a baka jingina ka rika noma zalunci ne ana iya wannan gona a baka haya ga gona tan zan baka haya a duk shekara zaka noma ta a jika 50 ko jika 100 wannan lokacin da aka biya ko ka cika maka ko cika maka ana iya haka nan amma a ce kurin jingina a banza ka noma banza suna masu masu kudi suke suke wa talakawa zalunci zalunci ne gaskiya masu hali suke haka balle a karkara da an samu amara ma suna wajen gidaje amma gidan ka jingina a ta a ta biyan a ta su kudin haya ya baka jika 100 ya mishi haya jika jika 200 wannan zalunci ne in wata kace jingina ba ba an wani jingina me wanne ba da kudi bai da haƙƙin an wani da jingina a banza in kuma yin zalunci ne gaskiya yi zai ce ko da ya amince kamar zalunci na dole ne dole ne amince ba da iya zalunci ne kamar shi sai magana ta hiya a tsaya bakin salihi na yan uwa wannan abin haka ne yana da yawa yan uwa babu wani malami na addini malami na addini ba wani sakanin al'umma duk wanda ya tahiya ko ta harko ko ta biyu ya tsaya salihi na bai ba tahiya da sunan tahiya ma ana sunan at-tashahhud sunan at-tashahhud to a nan baka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba kiran baka yi ba tahiya sam kama wani rude ka wannan rudu ne kurin ba gaskiya bane ba ba tahiya ba ce kai ba kai tahiya ba duk wanda zai bakin salihi na to bai tahiya ba eh attahiyatu lillahi atazakiyatu lillah assalamu alaikum annabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alabadillah salihina assalamu alaikum ko a tashi ba kai tahiya ba dole sai ka isa gari ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qaida ma da wa annabi salati amma wannan baka salihina baka yi ba tahiya sai mai maganar nafila da iyalinka ɗan wani ba ma magana ba ka iya ya yi ma lada misali wata ruwa nan salafin ke cewa wanda ya halka cikin dare heta da iyalan shi ta ki tashi maka ɗan watsa mata ruwa aka tashi kuka yi sallah raka'a biyu raka'a biyar ku samu ka da iyalanka Allah zai rubuta ka cikin masu ambatan Allah maza da mata cikin zakirat cikin masu ambatan Allah maza da mata a sakacin layi kenan wannan fadala ba an ka iya fadala ce ma ita ma an ce mata in tashi in ba zai tashi in iya ta dan watsa mai ruwa in ta san in ta san ba ni bala'i ba dan ba zai wani kaje wani mijin ta tsame ruwa ya bala'i inda shi san mijin ki na gari ne ba ya sa matsala ba ki dan watsa mai ruwa ne ya tashi in ki tashi ku sallar raka'a biyu za rubuta ku cikin masu ambatan Allah na kware da Allah ke yabo kenan abu ne mai kware amma kada misali iya wani ina da kuzarin ibada a ruku'i cikin dare hatta annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi bai ta da Aisha kan sallolin shi dare shi ke kayan shi amma in zo karshe wutar sai tare ta amma kana dogon sallolin ka kace dole ta yi maka ba a samu matsala amma dai akalla ko da dan wuturin aka yi da kyau sai mai maganar jini a takace tana bayan jinin ta yawa ne a takace ilwa jini wanda yake na mata matuƙa mace tana cikin jinin haila matuƙa jini ba tsaya bai da wani kala-kala mai ciza wanda bai ciza ba duka matsayin jini suke a shar'ance jini sunansu jini a shar'ance ba a sallahi sun ƙare in ya shiga jinin rashin lahiya ne ake cewa a nan dole a yanka a sallah amma kin bayani akan wani wata fa'inda rashin kuskure dan ba a ci a rama abin da ya wuce ba yadda kokarin gyara gaba kurum sai magana wai ka sama ɗanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shi ba gaskiya bane ba wancan Muhammad ɗaya ne a duniya tak ɗaya ne duk duniya ga ba yake da haƙƙin sallallahu alaihi wasallama idan an kama wajen ana nihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa sallallahu alaihi wasallama amma ɗanka kullum Muhammad kullum yake kullum ba mu magana sallallahu alaihi wasallama annabi manzo Allah kada yake magana na fata an gane assalamu alaikum lafiya alhamdulillah نعم بسم الله to bismillah to shi dai to naji to naji shi kenan السلام عليكم
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam da lam
Mana na ce wai ya halitta ka ce ma mutum kamar Muhammad Al-Amin ya ce mishi Aminullah.
to naji
Alaikum salam alaikum.
wa alaikum salam da lam
Ina amfanin ku mana.
ah lo alhamdulillah
Wai kamar haka lokacin da ina cin yaji haka.
eh Sai sai kamar sai na samu rashin lafiya haka sai na sai na yi rantsuwa na ce in dai mun ci yaji ai sai a aljanna. to kuma shi ne daga baya sai na komo kuma wannan sai na ci shi yana ce kuma bari in tambaya shi eh akwai wani yanga ta cika kin ratse ko kuwa
eh ta ne wallahi ban da ƙara cin shi sai dai ana cin shi aljanna Mm, to shikenan assalamu alaikum na'am assalamu alaikum ina abin da bayani akan wannan magana addu'a nan ta saboda neman a samu biyan bashi
eh
ina so a mana bayani kaɗan
to na ji shikenan bismillah assalamu alaikum na'am Malam tambaya nake kan sallan nan wadda kuke ta wadda ake yi ta da salatu tasbihi cikin dare wadda ake yi ta subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
eh
Kamar kakani ake yin ta.
aiki sabo kenan to na ji shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am la'ala
Tambaya ne na malam to
addu'a wadda za mutum zai rika ma yaron shi saboda neman fariya.
to shikenan na ji na'am shikenan bismillah to ina ga an wa mu tsaya mu ba da amsa ka abin ka an da wannan dai assalamu alaikum na'am
Dalla wani ne ke tambaya na'am
kamar giya da karamin garji ne kwa eh
to kuma in ya zo wajen sallah zai ringa wasi wasan abincin da zai ci
eh ka gane ya ce wai sallar tashi yana iya jinkirta ta lokacin da yake wasi wasi sallar shi kamar ba ta bashi ba
to na gane
to shi ne yake tambaya ya ce waya bambance miki an ce idan kana sallah
eh in idan da wasi wasi cikin zai ce kai sallar nan ba ta yi wa kan to shikenan shi ne yake son gara mutane to sai kan gaje to yan wannan ai an hakuri a karanta abinda aka abu akwai mai tambaya kan ciwon kafa tana bukatar addu'a to abinda yazo a sunna dai na addu'o'i irin karanta ma'awazat irin karanta misali qul huwallahu qaw ku kishahu a wurin kul a'udhu bi rabbil falaq qaw ku kishahu a wurin kul a'udhu bi rabbin nas kishahu a wurin haka a dora hannu a saman wurin da yake ciwo a karanta bismillahi bismillahi bismillahi sau uku kuma sai a ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a karanta kafa bakwai zama mai ta miki a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir kafa bakwai bayan bismillah kafa uku wannan abin da ake dorawa a wurin haka irin karanta allahumma rabban nasi اذهب البأس واشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما a waccan da wannan ta tsawo da waccan kin ta sauki kuma abinda bai- in ba a rike ba daga baya kira kira ƙara jida da muke insha Allah ƙara muke bayani sai mai maganar idan kana da ɗa Muhammad al-Amin ta Aminullah to yan wa kullum hatta sunaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana suna mai kwatanta wani matsayi a wajen Allah sai yan sai da mata barra ya ce a in ka santa da alamar juriya ne barra a cika mace mai ɗaya ga Allah ba mutum bai saba kan suna na wani matsayin to wazo wace muke aminu layi ne kenan Allah ya amince da wani Allah ya amince da shi wannan kaba ce ba a haka nan cewa aminu lahi kaman ka ce kenan amintaccen Allah ne to a ina kika sani wannan kaba ce bai zace ba a wasa ma na yaro wannan suna aminu kun suna aminu kun suna aminu Muhammad al-Amin amma magana aminu la la bai dace ba sai cewa ta yi bakance cewa ita da yaji he dai a aljanna to Allah kai mu aljanna yanzu kin taka bakance nazar kafara ta hau kanki ta rantsuwa zaki kafara ta rantsuwa inda hali yanzu abin zai ki ce da miskini goma ki shirya fala ta musamman ko ki je wajen masu abinci ki sayi abinci ki ba almajiri ko dai talaka guda goma fala goma ta abinci ta kama ki shikenan kuma Allah ke gaba wannan su a gaba kuma a ci ko ka a ci dai kin sauke kafa kin sauke abin da kika yi ko ko in ba iya ce su wakin in ba iyawa ne tukun za a azumin kwana uku wannan su ne abin da ake na kafara sai eh, mai maganar addu'ar bashi yaje wani magana wani ya tambayi iya da bashi to a kullum san matsalar mas'alar bashi tun harkon doka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani duk wanda ya doki bashi da niyyar ya hau kan mutum ne ba biya ba zai yi to Allah zai doke albarka ya lalata abin da kai baka shirya ba a banza ka amshi kayan mutum kuma baka shirya abin kuma Allah ya wa abin ya tauye albarka abin ya lalace kuma ya wuni a kanka na bashi dan mutum ya san niyyar ta kware amma wanda ya amsa yayi tsakani ga Allah yana fatar ya biya wani shi ne Allah ke taimakawa don mu gane gaje da kuma saniya kurin su je kurin hau kuma su adda ma ja ga malamai a hau kanka a amsu bashin ka in ya amso shi ke nan ya kare ya gama da kai kuma balle a yau ba abin da yake yawa irin wannan mas'ala ta mutum hata yake kunyin hau kan mutum in suka bude maka wasu wasu fudu suna yan kasuwa kai mamaki ma aka bude maka wannan rashin wani wasu takardun na bashin wani kuma shi ke nan ya kare ya san tun ba wannan gaskiya babban matsala ce ko mutum ya san hadarin bashi ana jinkirta ma bawa azaba rahama ta Allah ko an ka mutu mutuka kana da bashi ba biyan ka ba ko shi ne kullum yake bayani ga mutane wanda Allah saka da dan uwa ko uba ko uwa ko na kusa wala ba gudunmuwa da zaka ma dan uwanka bayan ya mutu irin ka bayan bashi ka yi kokari yau mutane sun waye gari kurin bashi sam ko da mamacin iya da abin biya ba a biya wajen ka a asara kayan gado wallahi babba abu zaka ma ma'akinka ko dan uwanka wani naka bayan mutuwa wallahi ka sauke bashi in ka iya da naka biya mishi in magana akwai nashi kayan gwada ba gado ku biya haƙƙin don ana tsaye da bawa ga rahama ta Allah dalilin bashi wa yanwa bashi yanwa abu ne mai yaunin gaske mutane suna ɗaukar mai abu ne kurin kamar kasan banza ka ci banza ka ƙare wallahi haɗari ne kan mutum da ke bashi abu ne mai sauƙi abu ne da kurin shikenan ka ci banza ka ƙare kawo kan mutum wallahi yau ne gobe kiyama ki mutum ba ki amsa kama naka ka yi ma abin nan ka iya wallahi ka biya mai bashi wannan shine babban abu to wannan kuma abu ka ɗauka bai ƙarin ka iya cikin addu'a da annabi annabi sai dan alake cewa annabi ya koya wata addu'a ya ga wani yawa sai dan jaji an dora fasa na kasa biya sai dan alake ce mishi annabi ya kwanta da wata addu'a wanda inda kana da bashi kwatamcin dutsen sabir Allah zai biya maka ga lafasan addu'ar Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka sai mai ta maka Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Allah ka wadata daga fadlaka ta halakkinka ka wadata daga wannan ban haram wannan da take shine da mai addu'ar Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka wannan kenan sai mai maganar salatu tasbihi ɗan uwa a takaice fadlar salatu na hudu fadlar ta yanda ake yin ta sallah ce raka hudu kuma ba he dare ba ko dare ko rana duk lokacin da ake nafila ana iyanta duk lokacin nafila ana iyanta ko dare ko rana yanda sallah ce raka hudu bayan kabara ta farko da ni da za su ne sallah da sallah ta nafila da za a yi bayan kabara ta farko za a karanta fatiha da surar da aka iya fatiha da surar da aka iya kullun za a karanta an karanta wannan fatiha da surar da aka iya in ya so sai a yi a karanta tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wallahu akbar ba karawa a karanta kawa goma sha biyar a tsaye in aka yi rukuyi a cikin rukuyi a karanta goma sha biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sha biyar a cikin a cikin rukuyi an dago daga rukuyi an yi tsaye kayan sujada a tsaye za a yi kawa goma kenan duka a rukuyi goma a tsaye wa kaɗa sha biyar tsayo harko kaɗai ka sha biyar a tsayawa ka sha biyar ban fatar sura amma kai rukuyi goma ne an taso daga rukuyi an yi tsaye a yi goma an je sujada a yi goma a cikin sujada an dago daga sujada an zamna wani zaman a yi kawa goma a koma sujada ta biyu a karanta kawa goma tun da subhanallah ce walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kawa goma kuma in za a raka ta biyu an zamna kan kawa ta goma a dan zamna a karanta kawa goma sai a tashi zuwa raka'a ta biyu ita ma ta biyu ne da aka yi ta farko haka za a yi fatiha da sura tasbih sha biyar kullum a kai sha biyar ne an an zo din da aka yi ta farko haka za a yi a yi goma a ruku'i a yi goma bayan ruku'i a yi goma an taso a yi goma an je sujada a yi goma an duka dai yanda aka yi ta farko haka za a yi ta biyu an zo tahiya ne tahiya ake fara yi an zo zama an aka yi tahiya kama annabi salati ya karanta kawa goma kuma sai a tashi ita ma raka'a ta uku dai da aka yi ta farko ko ce bayan fatiha da sura za ka karanta sha biyar a yi raka'a ta uku a yi ta hudu ita ma ta yi ta hudun din da aka yi haka sauran haka za a yi an zo ta hiya ita ma yan ta hiya an ƙari an wani salati to wani tasbi kawo goma haka da sai ko ta raka zai baka tasbi saba'in da biyar saba'in da biyar su hudu zai kama ka ɗari uku misali yanin saba'in da biyar a tsaye ka sha biyar a rukuyu kaya goma ashirin da biyar ka taso daga rukuyu kaya goma talatin da biyar ka je sujada ka yi goma arba'in da biyar ka taso da sujada ka yi goma hamsin da biyar ka koma sujada ka yi goma ta biyu sattin da biyar za ka mace ka yi goma saba'in da biyar ko ta raka haka zai baka insha Allah wannan shi ne a takaice kenan sai mai maganar addu'ar yara addu'a da manzo Allah ya karantar da mutane cewa annabi Ibrahim alaihi salam wanda yake ma diyan shi ta neman kariya daga dukkan wani kandun baka na mutum hatta da dabba kare yaranka babbar kariya total gaba daya wannan shine abin da zaka annabi ke karanta yawa tun annabi Ibrahim kina da ce an jima nan ta duniya shekara dubin ne annabi Ibrahim yana ma diyan shi annabi Isma'il da annabi Ishaq ita ce haka ma annabi manzala yana ma Hassan da Hussein ta addu'a za a dora hannu jikin yaron ko jikin yaron za a yi a'udhu a'udhu bi kalimatin lahi tammati min kuskure ne أعيدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم متى أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وجن لامة وجن ماما كنا مثالي أعيدك بكلمات الله التامة تمام لا تسألنا فيها ما ما ma ba ma ba ma kama a ce rubuta sa kamar hada ɗarmi a ƙarshe u'iduka bi kalimatin lahi ta ma ko ta mati min kulle shaitanin wa ha ma min kulle ainihin la ma kira wannan shine yaro guda in mace ce in namiji ne u'iduka in mace ce u'iduki shi ne bambancin gurin namiji ka u'iduka mace ki u'iduki u'iduki amma sauran da in kuma yarin da yawa ka tare a gabanka u'idukum bi kalimatin lahi tamat min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama kun nemi kariyar Allah ya kare su daga dukkan wani ido mai dai daga dukkan wani wani kwari mai dai da Allah kare su gaba daya wannan shine abin da ake ma yaro ko sai ko marci ana iya sa a ma yara ta insha Allah sai magana mai wasuwasi yana wasu wasu sallar an tazo barin sallar zai to dan uwa kai da kake da problem matsala ta rayuwa ka ce ka ji kana wasu wasu to ka san lokacin doki abin tun wasu wasu na abin nan matsala rayuwa ce kace kenan a ce ka jinka sallar saboda wasu wasu matsala ce ba gaskiya bane ba ka yi kokarin yaƙi bakin zuciyarka abin da ya ƙarfin ka kuma Allah sani eh problem ne na rayuwa da farko dai ka yi kokarin imani da kadara ka tuna in kana da problem kai yanzu wani abin da ka biya bukatar bukata ka ba ka tuna wani yana likita lahiya yake yana duk abin da ya mallaka a duniya bai mai maganin komi iya ma ya je horon shi ya dawo iya nan kuma da kudin da komi da kudin aljihun shi da kudin akwan amma lafiyar da kake neman babu balle ma tsaye sallah ma haka sallah mun sallah he ka kullum manzon iya cewa sallah ma kullum ka rinka diba na kasa da kai kakka diba sama da kai yayi baka damar godiya ga Allah in ka cikin problem na rayuwa ka tana duka ba mutu gaba duka ba mutu ya mutu ba duniya ba gaba daya bai dama ya komo ko ya kalmar shahada daya ya la ilaha illallah daya sai wani misali inda yau zaka zaka kabari ka iske masu kuɗi masu mulki masu komi wala inda zaka ce wani ya taso daga wannan kabarin ya kalma daya ta la ilaha illallah wallahi zai iya bada da abin da malaka ba shi ba dama ya kare ba dama kai amma ka dama zaka yi sallah kai kalmar shahada kawai annabi salati haba kama Allah godiya wannan hikara irin wannan tunanin shi yake rage maka sosai ya rage maka problem na matsalar rayuwa haka sai abin da kake wannan shine abin zanga ko shawara ta kai kokarin tuna kadarar Allah kai kokarin nimar da Allah maka da wannan kuma haka Allah kadara maka kai kokarin Allah warware maka kuma ta addu'a Allah warware amma ka abar sallah wai to ka san lokacin warware abu an ce kabar sallah ka jinkirta ka san lokacin da abin zai yayi tana abin ba hannunka ba Allah baka warware kuma duk Allah warware musulmi gaba daya daga shiga halin matsala assalamu alaikum Na'am.
Malam mace mai aiki ne ne hakkin da a wurin mijinta.
To, na gane. Na bismillah. Wa alaikum salam wa Malam mun tashi da yau.
Lafiya lau alhamdulillah.
To, wanda ya kokari.
Alhamdulillah.
To, malam muna so a sha hankalin uwa ne masu sallah da bari musamman ma rashin ma.
Eh, Eh, a masu sallah da yawa wallahi da bari shi ne muke so a sha hankali.
to insha Allah. To, na ga kwata ilwa ka in in shigo ta mu magana neman nasiha ga alama ko mai gida ne da yara cewa iya ɓoyewa kamar shan taba da yake yi ta kai yaran sun gano kuma da a waje ma ɓoyewa yake to yanzu a gidan ma iya ɓoyewa kasan yau da gobe saboda nasiha ta yan uwa a takaice maganar nasiha kullum shi yaro da abin da ya gari ma'ahin shi iyaye ya gama abu ne mai kyau sai kenan kullum abin da ka san ba kyau ka kaurace gaba da yan uwa lamarin taba abu ne a hili ba wani lamarin addini ba ta dabara za ka iya halatta abin shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka nasin qur'ani ya tabbata kauce ma duk abin da yake mai cutarwa ko harkarwa Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna kana bikum rahima wala taqtulu anfusakum Allah hane wala taqtulu anfusakum kashi kanku Allah mai Allah mai gare gare ku ne kenan duk abin zai kai kisa an washi ko taban wannan ko abu ne a hili su masu yinta turawan daga suna da adalci suka sa dole ne duk kamfanin taba za ka rubuta a taba a kamfan a mota da ta tallawa saci garama a motar sante tana kisa haɗari ce ga lahiyar ka amma ga mutum ya ɗauka iya sha amma ga gadda fitar iya sha kaga wani haɗari ne amma su masu yin an sa su dole sun rubuta an san kuma ga illata ga yanzu take kisa take ɓata lahiyar mutum kuma a mai sai da ta an sa ya rubuta maka saci tana kisa garama a motar sante tana da haɗari kan lahiyar ka amma to wani za a sa musulunci da haka nan haka nan gaskiyar magana ka kaure iko kan yakin zuciyarka Allah kuma ya sa a kauce ma abin tabarin abin da bai dace ba sai magana mace mai aiki mai haƙƙin ta ga miji kuma magana mace mace mace ce kurum mai kuɗi ce mai aiki ta mai aiki ce wannan kullum haƙƙin mace akan miji ba ruwan ita ba din mace halin mace namiji ake di ba shine ɗawaine iyalan shi akan shi wannan sai in ta ɗoye ke mai abu kaza wannan a zaman tahiyawa mutunci kyakkyawan mu'amala tana da hali sai mai gida na ɗauke ma kaza ba kaka ba sai dan bawon shinkawa ne ko kudin haya ne wani abin ta ce wannan kuma haƙƙi ta ne ta ce ta bari ta za ta biya wannan ba amma haƙƙi duka haƙƙin da yake namiji kan kowace mace haka yake kan ma'ana namiji don tana ki kuma ta aiki haƙƙin ta akan shi kuma sallah gaban liman da gangan ba sallah ba sallah gaban liman an sa liman da ya koyi da shi an wani ga lokaci dole hakuri za a yi abin da ya samu wannan lokaci ya tahi ai hakuri Allah kai mu shirka insha Allah Allahumma salli an haka bakin abin kenan sai mutum na kira bana na karin na kira daga baya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته